alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh muna godiya ga Allah ubangiji subhanahu ta'ala da Allah ya kawo mana rana ta Lahadi 28 ga watan Zulhajji hijiran shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 wanda ya daidai da 16 ga watan 7 2023 miladiya wanda za mu saurari ci gaban fassarar littafin zuhudu wanda ke wannan zama na biyar kenan insha Allah yanda za mu saurari jan baitukan littafin zuhudu din daga alaran malam Adamu Katibu na gidan Shamal Asma Mitan Tabarai Kusba wanda za mu saurari fassara da bayani kamar yadda aka saba daga Fadilati Sheikhul Islam wa Sa'adatul Anam Maulana Sheikh Usman bin Sheikh Idris radiyallahu ta'ala anhu ma Kusba zare siti akan hukumar bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرف الطاء كفى بالمرء آرا أن تراه من الشأن الرفيع إلى الانحداد على المذموم من فئل حريص على الخيرات منقدع النشاء يشير بكفه أمرا ونهيا إلى الخدام من سجر البساء يرى أن المآزف والملاهي مسببة الجواز على السراء لقد خاب الشقي وتن عجزا وزال القلب منه عن النياد حرف الزاء إذا الإنسان خان النفس منه فما يرجوه راج للحفاظ ولا وراء لديه ولا وفاء ولا إسقاء نحو الاتعاذ وما زوج التقي بخلق رأس وليس بلبس أسواب جلازي ولكن بالهدى قولا وفعلا وإجمال تخشئ تل هازي وإيمان الذي ينجي وينمي بوسع والفرار من الشوازي كرمكم الله بسم الله
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وأنئم وأبلي وأنجي وأتم وأصلي وزكي وأربي وأوفي وأرجي على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين harfin da'i wannan harafi kenan wanda a ciki kowane baiti zai rinka ƙaricewa da ɗa mulhannu da ɗa mulhannu jindrahim kafa bil mar'i aran an tarahu min sha'an rafi'i ilan hidadi ya kamata kenan kowa ya lazumci bautan Allah kuma ya nisanci dukkan zanubai ya lazumci dukkan ibadu kuma ya nisanci dukkan zanubai domin duniya ba madawwamiya ba ce ba wanda zai dawama a duniya kuma da Allah ke cewa bismillahir kullu nafsin za'iqatul maut kuma yana cewa kullu man alaiha fan mutum da ko haka ne shi ya kamata kowa ya kula da rayuwar shi a duniya ake neman duniya kuma a duniya ake neman lahira an jan sana'a kuma a ibada a kula da zikiri tauhidi sallah farilla da nafiloli azumi farilla da nafila zakka farilla da nafila hajji farilla da nafila nafila hajji umra kenan ga zuwa juma'a ga sallan janaza ga sallan idi karama sallan idi babba sallan mashakwa rana sallan mashakwan wata da sauransu na su salatu taubati irin su salatu tasbihi irin su shafa'ul hasi da akula da su girma iyayen suna da rai musulun su harka musu addu'a sada zamanta ziyaran bayan Allah ziyaran sharifai ziyaran shehunai ziyaran ahalin lahi da sauran ibadu a kula da shi sosai domin ka tsaya ma duniya ta ishe ka hankali domin ka sa lura da kyau ko ina ne kasanku za ka ga in ana zaɓe ne an sa ƙura an yi zaɓe an zaɓi kansololi an zaɓi 'yan majalisu an zaɓi ciyamoni majalisar jiha ɗan majalisar jiha ko 'yan majalisun jiha 'yan majalisun tarayya ga gwamnoni ga shugaban ƙasa ga mataimakin shi a lokacin kake kan wannan kujeran zaman kowa na tsoron shi to da matakan tsaro kuma kowa na sha'awan shi saboda saman da ya ɗaukaka ji to kafa bil mar'i aram ya ishi mutum abin aibi kafa bil mar'i ya ishi mutum aran aibi an tarahu kaga mutum mina sha'anin rafi'i yana daga cikin sha'ani maɗaukaki ya kai ƙarshe a cikin masana shi ne shugaban ƙasa gaba ɗaya na ƙasa mina sha'anin rafi'i daga sha'ani maɗaukaki ina kan bukani maɗaukaki babba ya shekarun shi cikin ilan hidaɗi na ji kuma kuma ya sauka an sauke shi ko a mishi jin mulki ko lokacin ya kai da kanshi ya sauka in fa ya saukan nan kuma sai kuma ya kuma da ba ana yaban shi ne ba kaman wani ba kaman wani yanzu sai kuma kuma kuma alal mazamumi kuma da kuma da kuma kan zargi amma bai sa ma a kai shi karan kotu yayi kaza yayi kaza yayi kaza a mulkin shi kila makon sai gidan yari da shi ake sha'awa yanzu kuma shi kuma ya fi kowa kaskancewa ita illan duniya kenan shin za ka bauta ma Allah ka bauta ma Allah sosai sosai shine ubangijin da mulki shi ba ta gushewa sai gamta ya kuma alal mazmumi kuma ya zama ya zama abin zargi min fi'ilin daga ayyukan shi da yake ko daga ayyukan shi da yi ya kashe ƙasa ya ɓata ƙasa ya yi menene ya yi wane ne ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza sai kuma abin zargi kuma in za mu ki cewa Allah ka ba mu farin jinin da ba bakin jini bayan shi Allah ka ba mu hasken da ba duhu bayanta Allah ka ba mu ni'iman da ba gushewa bayan shi to nan manyan mukaman mukaman neman yadda Allah kenan mukaman fadan Allah kenan amma dai a duniya ne komai ka samu ko ka mutu ka bashi ko shi ya ƙara ya barka na ai dole ne ka fa bil mari aran an tarahu ka fa bil mari aran ya shi mutum aibi an tarahu ka ganshi da mina shi an rafi na kan jina kan mukami madaukakiya ilan hidadi kuma kuma kuma ya ya kasa an sauke shi alal mazmumi ya kuma kuma kuma abin zargi kuma yanzu ana tuhuman shi a kotu yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza min fi'ilin daga aikin shi da yayi da abin da zai yi zai yi shi lafiyayye yanda yake so amma yanzu sai zama to harisun alal hayrati yanzu yana kauna yana son ya aika na alhairai amma ba dama bai da iko da dama ta alhairan saboda karfin mulki ne kuma zai ba a dukiyar baitul mali ne yanzu kuwa harisa alal hayrati yana kaunan yana son yi ayyuka alhairai amma ba iko kuma da yana karsashi ya ci mai kyau sha mai kyau komai cin shi da shan shi da lafiyan shi da na iyalan shi duk daga gwamnatin ne baitul mali yanzu kuwa zai goma mun kaɗe wani nishaɗi mai yankakken nishaɗi yanzu kuma ba karsashi kullum cikin kasala wadda abin da zai sai ya auna yanzu da aljihun shi zai yi yanzu da aljihun shi zai yi da kuwa cin abincin da yake masa an shi oda da kasashen waje da yanzu ko ba zai yi ba da tare da shi akwai sojoji masu gada shi matsara ministan sojoji kwamandawa ne shugaban sojoji wa ne su suke kula da shi da ma yanzu kuma ya zama da shi dan sandan garinsu bambancin su kaɗan ne tun da za a ba shi masu gadin yanzu mutum biyu zuwa hudu kuma ba su ikara shi komai ba sai kuma mun kaɗe wannan shaɗi da ko yana kan kujerar mulkin shi ya shiru yana ishara ne kawai bi kafi da tafin hannun shi amura in yi umarni ko nan da nan sai a yi wani haya in ya hana nan da nan sai a hannu rigirigi aka sa ƙarfin mulki ko me ɗan zamanin corona rigirigi alfiya yi kowane ƙasa kawai a kullum masallatai ba hamsa lawatu ba jima kuma duk ƙasashen ne kawai rigirigi kaga wannan ai mulki na fi amfani ya shuri bi kafi amaran wani haya abinda shugaban kasa yake so kawai ko talakawa na so ko ba sa so inda ce aiko shi za a yi kawai abinda gwamnan gari ke so ko ana so ko ba so kawai shi kawai za a yi kawai ya shuri bi kafi amaran wani haya yin a shana kawai tafin hannun shi ko ma da baki amaran wani haya wajen umarni da wajen hani ina ishara ne ilal huddami ya zuwa hadiman shi shi kuwa yana zaune min sadar bisaɗi a tsakiyar shimfiɗa yana kan kujerar mulki shi kawai sai umarni kawai yake yara shi ba saraken ma ko mai mulkin yana ganin kaman annal maza annal annal ma'azifa cewa molayen nan da ake kaman kalangun nan da ake mishi wala malahi da molaye makiɗa su sun kiɗa shi kiɗa suna cewa ba kaman shi ina ganin kaman da gashi ne masu molo masu jauje masu goge masu kuntagi masu kalangu masu piano shiga a dinga waƙe shi ana zuga shi ganin ba kaman shi ina ganin kaman da gaske ne ina ganin wannan bugashin da ake yi maza maza a je a shiga studio a buga waka yanzu a sake ta fita ana zuga shi shine mai kaza shine mai kaza yana ganin kaman wannan zigawan musabbibatul jawazi ita ce za ta sa dalilin ƙetarewan shi ala saraɗi akan saraɗi ana ce shi ka kyauta ka fi kowa kyauta ka fi kowa kaza kaza kai ne ba wani ne kai ne menene ana ziga shi kuma shi ya san ƙarya ne amma kuma kan ake ziga shi kuma yana ganin kaman da gaske ne ta ce ta laƙar haba shaƙi dan wuta dai ya taɓe duk wanda ya ce ya zo duniya nan ya mutu a kafiri ya taɓe lokaci ya zo duniya nan ya rayu da aikin banza kuma ya ƙi tuba har ya mutu Allah ya mutu to wannan mutumin ya taɓe ya kan haba shaƙi hakika dan wuta ya taɓe wa zanna wanda da kanshi yayi yaqinin ajazan ya gajiya sai da mutuwa ta zo yi inda kanshi yanzu ya riga ya gajiya karfin shakari bayan da ya gaci da lahira ba shi ya yi munan aika bai tuba ba alakiyayi wa zala qalbi minhu shi kanshi zuciyan shi ya gushe anan ya yi shi kanshi baya sa kaunan samar haman Allah eh alqalbi minhu shi kanshi zuciyan shi wa zala ya gushe ma'ana kaman ya tabbata ya ya tabbatar minan anan ya ko ba shi ba rahaman Allah anan ya yi ya tabbata ko rahaman Allah ta rabu da shi shine ba shi ba rahaman Allah Allah kiyaye mu a cikin za ga abin da ke nufi tun da karamin mukami har zuwa babban mukami inda na duniya ne to ka san karshen ta daidai koyi karshen alewa kasa mutum dai ko ina ya kai da mukamin shi ko mun girman shi ko mun shekarun shi ko mun farin jinin shi ko mun kin dakin shi inda ya san kujeran duniya ne mukamin na duniya kurin to ko ya ya tara ya san lalle zai mutu akwai mutu a gaban shi wannan kujeran ka tauri ɗaya shi ya ta sabo ya ta walakanta mutane ya daura wanda yake so ya kulla wanda yake so ya kaskanta wanda yake so kada ya haka shi mai mulki kai kuma ya zo ya wuce ka kai kuma ka da wannan jiniyoyin da ya zo da shi ana wai wai wai wai wai eh ka su ruɗe ka ko su manya manyan motocin da ya wuce da su ɗan nan piu piu suna gudu akan titi kaman eh su buge banza ba a tsaya ko jaje a maka ba eh to wannan gudun da fi a motocin da wannan mulkin da kai ruɗar da kai kai kuma gaban da kai da su duk za ku je lahira da ranar ne kamata a yi gasa a gasuwa ne a gaba su can an ba su dukiyar duniya ba su da lokaci sai lokacinku su fana an su muku aiki ne sannan su tsira ko talakawan ƙasa an musu muku aiki ba za a tambaye su kai kuma an ɗora maka hadimai ga sama masu kula da kai a can sama zuwa shi zuwa shugabannin da ministocin da 'yan majalisun da sojojin da kwamandojin da 'yan sandan da yan banga da yan agajin duk an hore muku su ne su kula da lafiyanku in sun ƙi za a tambaye su kai kuma baka da hidiman komai ko sai zaka zana ka ci abincinka to kada ka yadda ka amfani da lokacin su tafi a banza ba istighfari ba salati ba hailala ba bin Allah ba nafiloli ba qur'ani har a ce ka yadda wa'ancan da suke kan kujerar mulki masu wanda kullum ba su lokacin kansu to kaka yadda a ce sun je lahira shi aljanna maka amma kuma kai a cikin kuma zaka je wuta an baka cikin rufin asiri ne yau ka samu gobe ka rasa dan ka dinga bauta mu Allah in ka je lahira ai canji kai anan kana sha'awar su su wanda lahira su goma su sha'awan ka yawa wanda ka'idan mai mulki kana jin fa misali kamar ce gwamna a jiha to fa duk wanda ya kwana bai ci abinci ba shi fa za a tambaya kabari sai fa an tambaye shi duk wanda ya kwana bai ci abinci ba a gidan shi to za a tambayi gwamna ne kuma kasa ne za a tambayi shugaban kasa ne a gari kaza ko a jiha kaza gari kaza kauye kaza akwai wanda bai ci abinci ba kwana gashi gawa na gawa na gawa ne za a kira shugaban kasa ta ce na sa wakili na akwai gwamnan garin ina yake a kira shi shi mace na sa wakilin shi shi ma dan majalisa da chairman to a kira su ai mun sa wakili kansala a kira su to duk ku zo ya kai wannan wani da wani ga su ko kwana ba su abinci ba da sai su bayani su kuma to kaji a shiga asalin manyan sufaye ahalallahi ba sa shige ma mulkin yasa ba sa shige mulkin saboda matsalar da ke ciki din in da kai yanda ake so to kana daraja sosai ka tashi a cikin asan ino al'arshi manyan manyan bayan Allah guda bakwai sana da cikin masu zama a cikin ino al'arshi a cikin akwai sarakunan adalai in kai koyi daga masai na Umar bin bin Abdul Aziz da anu wani babban tabi'i ne kai shi ba ma sani bane amma ce mulkin da yi a zamanin shi ya shahara wajen adalci har ma su kansu dabbobin daji ma ba sa zaluntar junansu saboda adalci umar bin abdulaziz hatta dabbobi ya su su ba sa zaluntar junansu halifa umar bin abdulaziz muka je makka dakin masallacin makka na dakin ka'aba nan ne suna zan sa gate number one ne malik abdulaziz ta asalin umarin din ne bin abdul aziz domin annabi salama da zai shiga makka da shiga kaba ta nan kofan ya shiga gate number one ba na bashi kofan ne aka aka ruguza makanan dakin kaba annabi annabi an bishi a haka rami a bashin kofan a rubi abin ne kowa ya kasa taka su dan asan goma ka abubuwan banza ne to duk mai mulki abin da ke gaban shi kenan sai mishi hisabi su kuma alƙalai da suke suke shari'a kace shi kuma kowane alƙali da tashi a daura ne in yi in yi adalci adalci shi zai kwance shi a rasin sai a mai da shi tufan mutum sai kama shi kwance shi in ku zalunci shi kenan daga nan kuma har ila masha Allah Allah kiyaye mu shi mutalaka mai gida sai ba ta mishi kan iyalan gidan shi ne iyalan gidan shi matanka ƴaƴanka tarbiyyar sa kai musu eh gare ba kai ma ta tsaro kanka kai ma ai kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati to kowane mai mulki kenan to arba ka to shi sa wasu ma cikin su fa wasu daga ciki ba su yin aure ma do da tambayar da ya musu akan iyalansu suna ganin to sun mai su ce mu Allah yi kisa wasu ba su yin auren amma dai auren adalci shi yafi eh aure ai adalci shine yafi sai daga cikin kana da hali kai hudun kuma kuma ka san ba ba kai adalcin ba to kai daya to mulkin ya kasu kashi kashi ne tun daga can sama har zuwa kai da matanka da ƴaƴanka a gida mhm harfu za'i da da idan mutum aka bashi mulki zuwa ake ana mishi jaje yasa duk manyan sufayen da manyan manyan waliyan nan mafi manyan shonanan na yammacin duniya na afirka misali har yanzu a yammacin duniya mafi yawancin su sun gudo ma sarauta ne a kasashen su sai wanda aka rubda shi tukun kuma sarautar na dafa ma na adalci ne na wancan lokacin fa aiki da qur'ani ne da hadisi ba na aiki da constitution ba kamar da haka mutum bai san yayi sai ya gudo haka nan aka ce alƙali iyad mai littafin a shifa kuma da abin ta rutsa shi aka ake ana mashi jaje ko fa zai zama alƙali ne a shi haka wannan musifa ta faɗa maka a shi haka wannan ƙaddara ta sokan maka shi wanda ya zo yana jaje yana kuka to Allah ya taimake ka Allah ya taya ka riko Allah ya kiyaye ka Allah ya kiyaye ka kuma Allah kare mu aka suke shi ka Allah ya kiyaye ka kada ka faɗa mu kuma Allah kare mu Allah abin da ka samu ka tazo kanmu na kujeran da nuka don da ya samu kujerar har zuwa ake ana murna ko kansila ya ci an ja mishi murna a gida an baka je ba sai kana daga cikin makiya ba saboda wai an baka je ba kana daga cikin makiya kai dan adawa ne kaga zai samu da shi sa manyan da suke guje ma mulkin manyan ahalin lahi na da su kuma zamanin sabai in mutum ya rasa sallah na jam'i sai an ta mashi jaji an mashi ta'aziyya har kwana bakwai ka zo sallan magaran sallan ce baka samu jam'i ba ka zo kin limanci assalamu alaikum to aka sallama nan ga kai kara kana kenan kai kadai ko ka rasa jam'i tunda ba na ku tare da shi to an ta ma jaji kenan buwana shaka wannan babban musifa so kan maka haka wannan babban bala'i ya same ka to Allah ya kidaro Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu kai kuma Allah ya kiyaye gaba Allah ya kiyaye gaba jam'in zalin kawai ta kuce ba fa bi bane jam'in ne kawai bai samu ba yanzu ya yanzu zai yi shi kadai yan kwana bakwai an yi an yi sallan gaba daya a san kwana bakwai in ko ya rasa kabbara har ma sai an san kwana uku nan shi jaje in an yi sallan gaba daya aka sallama su kwana bakwai in ko ya rasa kabbara har ma kwana uku ana mishi jaje kai kuwa sai an maka mutuwa za a maka jaje don maka bukata musalla ba a wani ma ya sani shi kashi bai ma damu ba da ka san abin da ke samu na sallah da kuma kabar harman ta kuce abin da ka rasa ka samu sallan jami'i gaba daya amma ka zo liman ya kammala ka samu kabar harma ba ka samu fatiha da sura ka samu wani rakan har ƙarshe amma abin da ka rasa a fatiha da sura annabi su abinda ka rasa ka rasa ladan aikin hajji dubu ka rasa ladan umra dubu ka rasa ladan yan tabayi dubu kuma ka rasa ladan sarka da dinare dubu in ka rasa kabbara harma gafa bil mar'i aran an tarahu min sha'an rafi ilan hidati alal mazmumi min fi'lan harisin alal hayrat munqadi'un nashadi يشير بكفه أمرا ونهيا إلى الخدام من صدر البساط يرى أن المآذف والملاهي مسببة الجواز على الصراط لقد هاب الشقي وزن عجزا وزال القلب منه عن النياد حرف الزائي إذا الإنسان إن أكتكم أن سامو متن hanan nafsa minhu ya ha'inci zuciyar shi ma'ana inda samu mutum ya ha'inci kan shi wannan ke nufi kenan in aka samu mutum ya ha'inci kan shi ya ƙi yin ibadu bai ta- bai zikiri bai sallah bai azumi balle zakka balle haji bai girma iyaye bai sada zumunta bai ganin mutuncin masu mutunci zai ci mutuncin masu mutunci ya ha'inci kan shi to yana mutuwa daga famayar juhurajin fama rajin ba wani mai sa ƙaunan samun ramin Allah yarjuhu zai sa mishi ƙaunan lafi fata cewa za a kiyaye shi ba mishi azaba ba ina mutu da kwana cewa shi ai zai je gundu ya ya tafi an banza ya tafi to tunda ya ki sallah ya ki azumi ya ki zikiri ya ki sallah ya ki azumi ya ki zakka ya ki hajji ya ki sada zumunta ba bin iyaye ba girman makota ba komai komai ko ya ya sa marai ya ya sa a gaba to dai ina mutuwa suka ji kwana cewa shi ya gama da ake shi ai zai je dan banza kenan ya tafi kaga kenan duk masu sa kaunar samun rahaman Allah mato ba sa samun shi kaunar samun rahaman Allah an san kiyayya gaba daya an sa kiyayya a cikin zuciyar mutane don aikin da yi na farko tunda ba masu kyau ne ba a kenan ishara kuma a ta fannin balaga a ƙarƙashin wannan baiti in kuma mutum ya ibadu masu yawa kenan ya din ya rayu cikin yawan zikiri yawan sallah yawan azumi yawan zakka yawan haji yawan istighfari yawan salati yawan hailala yawan ziyara girma iyaye girma makota haƙuri kyauta da sauransu a kenan ya mutu shi kuma fa a shi kenan kowa zai samu duk masu ƙaunar samun rahaman Allah su za su sa ƙaunar za su sa ran zai samu rahaman Allah Mhm. Eh, tunda wancan ya- wannan ya ta ibada ya ta ibada har Allah ya so shi har da shi za sa soyayyan shi a cikin zuciyar muminai shi kuma wancan ya ta sabo yara cikin sabo su masa sa ƙeye shi a cikin zuciyar muminai tunda ya ƙi abin da Allah ke so izal izal insan idan mutum hanan nafsa minhu ya ha'inci kan shi fa ma rajin ba wani mai sa kaunan samuram Allah yarjuhu da zai sa mishi kaunan lil hifazi to Allah zai kiyaye shi ba shi azaba ba ina za ta ya tafi ya gamu da ita ya gamu da ita Mhm. to kuma sai abin da ke so kada ka dance maka ana karanta littafin zuhudu zuhudu zuhudu ka ce maka ka ce maka me ya zuhudu sai a ce a gudun duniya kenan gudun duniya ma domin ma'anar gudun duniya ba wani ce gudun duniya shine ka bar sana'a ba Mm, ka zauna ba ka ba sana'a ka zai ka tare a daki ko a bayan gari ka ta wuri ka ta halwa a'a ka yi ibada ka yi sana'a ka yi salati Mm, ka yi ibada ka yi sana'a ka yi salati ka yi karatu Eh, an gane zuhudanci ba shine kawai kama hannu ba sana'an komai ba ba ibada ba karatu ba komai a'a da zai ga sana'a wala war'un ladaihi ba wani tsantseni ga mutum za ci na cikin masu tsantseni wala wafa'a kuma ba wani magana cikin alkawari wala isga'a kuma ba wani kafa kunni na halittari kaman a ji wa'azi Mm, wato ma'ana wancan mutumin da yana cikin shi izal insana hana nafsa minhu fa ma yajru rajul ila lifazi ko banna kawai yake yi ma'ana shi shine wala ra'ula dai ba wani tsantseni a gare shi ya ki halas ya ki haram ko zai ma yake kawai wala wafa kuma shi bai da cika alƙawari ko ya ce zai abu kaza ba zai yi ba zai je waje kaza ba zai yi ba ba zai je ba Mm. kuma gashi kuma wala izga kuma kuma baya kafa koi baya kafa kunni na ita ta inda ake wa'azi ma'ana bai jin wa'azin malamai suna fara su kai rabu da su da Allah na ma'ana da suna da mutane ko da ƙarya suke yi eh to wancan mutum da ya ra'ayi haka da yana mutuwa dole kowa da kowa ya ya ja da baya irin su ne ma kisa jana bayan gari su zasu sallah to an musulmi ne to tunda bai sallah bai azumin bai komai yaya ya da shi dai musulmi na kuma baya yanzu a in ya rasu sai sa jana baya na mutanen gari zuwa tattara su je su yi sallah ya san tantir dan isa sa ya ce shi dai shi zai yi sallah rige rige maka ta kawai shi ma sallah ma ya iya bai iya ba fa dai yirgi an yi ban dariya nan ko ne waɗan dogari abu yana waka ina sallan ba daidai muke yi ba bayan da aka ce a yi muke yi ba a taƙaice ma dai ba mu iya sallan ba akwai mashayi zai ce zai ce shi kenan dan huda da matan ba na yi ba ba an ce ka bari bane don don ba ka irin yadda annabi yake yi ai ba ai ba bi yi sallah irin sallah annabi a sai dai koyi koyi ya raka ko mi raka hudu yi sujada biyu mi sujada biyu amma ba irin naji ba ba ne kai to duk wanda a duniya wala amra alladai ba tsantsin a gare shi man tsantsini duk abin da zai kuma halasa ne haram ko zai maka zai maka a cikin shi kawai wala fa kuma gashi ba ya cika alƙawari wanda ya haka kaga shi ma zai rayu rayuwar banza wala ya shiga kuma bai kafa kunnin shi na HIV ta inda malamai suke wa'azi mhm wa ma zo da taƙi shi kuma ka dace ga ba ba ce mu ka je ko ko kai maka dinga ko sa kaya masu kauri ko kaya masu arha ko kaya mutsu mutsu a cikin kai sufi a ga shi sufi na'am ya kai ne ya riƙe tasbi kullum shi sai wurdi riga mutsu mutsu hula mutsu mutsu hula ta shekara ba a wanke ba ba wanka ba wanki yana zuwa wajen fara jin wari wai su fito ba ka ake zubantaka ba sufin ma safa'un wafa'un fana'un sufin sadi shine safa'ul kalbi tsarki zuciya da tauhidi da girman Allah girman manzon sallama girman ahlul bait girman duk da Allah girman shi sai kuma wafa'un cikin alƙawari ka rika ibadu inda kace Allah zaka yi ka kuma nufi zanabai kamar da kace Allah ba zaka yi su ba ka muka zanin duniya sai Allah alƙawari zaka ibadu kuma ba ka yi zanabai ba to ka cika alƙawari in kuma ka gajiya ka yi istighfari ga salati nan ga zikiri ga qur'ani mhm ga salatut taubati fa kuma shine fana'un fana cikin zatin Allah cikin manzo Allah sallama cikin shehu tijjani da cikin shehu Ibrahim ya sallallahu alaihi wa ma zo da taqi gudun duniya mai tsoron Allah bai zamo da harkar asin da aski kai ba ko da kan aski da kuma wani sufi yin aski ba shine sufanci ba eh ko kai askin da aski kai na Allah ne kai sufi ne ko kuma kamar yanzu ka ki askin ka tara gashi gashi dumurun a kai sun dundunkule sun ce cakuɗe ba kyau ba kyan gani ka ce kamar shi masu fi duk ba shi na sufanci ba ko wani barin gashi ko wani aski gashi duk ba shi na sufancin ba yau ma zo da taƙi bi halƙi rasin zo don cin mai tsoron Allah ba bai zama kawai da yin aski ba aski gashin kai ba shi ne kurun ba wallahi sa bilibs aswabin gilazi kuma wallahi sa kuma zo don ce bai zama zudanci ba bilufs aswabin da mutum na sanya tufafi gilazi masu kauri da su fayan da da buzu suke yin riga buzu wajen gashin na waje ciki wajen ƙababa yana ciki to kowane ɗan shi ma ba shi da asalin sufanci ba ko kamar yanzu ka sa riga da yayyage kana numan maniya kana joni ko kana faci duk ba shi ne sufanci ba me zubanci walakin sai cewa bil huda da shiriya ne ka bi hanyar annabi muhammadu sallallahu kaulan a wajen zantuka gaba daya in zaka bayani a ji maganar ka mai kyau ne abin da Allah ya ce ayi Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza wa fi'il da kuma aiki kuma akan kuma kana aiki in ka ce Allah ya ce ayi zikiri kai ma ce ma kana zikirin mace Allah ya ce yana salati a ce ma kana salatin in ka ce Allah ya ce ayi sallah kai ma kana sallah ga Allah ya ce ai azumi a kai makana azumi in ka ce Allah ya ce ai zakka a kai makana zakka in ka ce Allah ya ce haji kai ma kai kana haji kana da halin da mutum masu kyau ne ka faɗa ka ce a kaza din nan yana da kyau ba ka yi masu kyau shi ma ka ce kaza ba kyau shi ma ka ka nisance su asalin sufanci kenan walakin bil huda qawlan wa fi'lan shi ce da shari'a ne bi hanyar sallama wajen zantuka da wajen ayyuka wai da mana tashu'i da kuma dawamar da tsoron Allah fil lihazi a cikin dukkan kibtawan ganinka fil lihazi daga lahazatan dukkan kibtawan ganinka haka rayu ne cikin neman yardan Allah ba kallon haram kenan ba daukan kayan haram wai da mana tashi da dawama da dawama cikin tsoron Allah fil lihazi a cikin dukkan walƙasa ka shi cikin dukkan kallanka daga lahaz wai imalin lazi da kuma aikata abubuwan da yunji zai tsayar da mutum daga azaban jahannama waye nemi kuma zai ƙarin zai ƙar- zai- zai sa mutum ya ƙaru biyu din da aljannan nan mai yalwa mai faɗi Mm, mutum zai ƙaru da aljannan nan wai shine waye nemi kuma yake ƙara mutum daraja biyu din har ya je ya samu aljannan shi mai faɗin nan mai yalwan nan wani firara kuma aikin da zai sa mutum ya guje ma mina shawazi daga tarzaɗin wutan jahannama Mhm, kiyaye mu Mhm. to shi ake so a kana yi kana kula da ibadu kana nisantan zanabai izal insanu hanan nafsa minhu fama yarjuhu rajin lil hifazi wala war'un ladaihi wala wafa'un wala isga anha al ittazi misali da ce izal insanu hanan nafsa minhu daga ce wala war'un ladaihi wala wafa'un wala isga anha al ittazi wanda zama haka fama yarjuhu rajin lil hifazi Mm, eh, don da zama haka to ba wani wanda samun kanon samun ramin Allah shi kan shi ma san ba zai samu ba sai shi ta ce laqad haba shaqi wa zanna ajadan wa zala alqalb minhu anin niyadi domin duk wanda zai mutu bai zai zuwa lahira sai ya san matsayin shi mutumin kirki ne zai ga aljannan shi mutum banza ne ma zai ga wutan shi Mhm, yake yin. wa ma zuhudu taqi bi halqi ra'sin wa laysa bi lubs aswabin jalazi idan ka sa tsofin kaya ba shine zuhudanci ba ka ji tsoron Allah a zuciya ka so annabi ka girma shi zahiri da baɗini in ya so ka sa kaya ka sa yadda da duk duniya ba ba ba mai tsadanta Mm, sanya kaya mai mai- mai mai tsada ba shi ke sa cewa wani dan duniya ne ba shi ba na Allah bane ha ba haka bane Imam Abu Hanifa da anhu ya sai riga daya tan yarkin sallah da ta dinare dubu Eh, amma din yarkin sallah ne kurum ba zai sa ba sai zai sallah yana sallah kuma sai ya cire Mm, yana da dubu ne ko durhami dubu Mm, ya kasa cikin tafsirin ruhul bayan Mm, wajen wanda kita huzu zai ta kuma inda kulle masajidin Eh, ku yi ado in za ku yi sallah ku caɓa ado sosai inda Allah ka samu yadi mai tsada ga Allah buɗa ne kun Mm, ka samu yaji mai tsada takalma masu tsada huluna masu tsada eh, waya mai tsada komi mai tsada manyan motoci manyan motoci matsada abin a zuciya yake a taƙawa hahuna a taƙawa hahuna a taƙawa hahuna tsoron Allah a zuciya take Mm, ka samu jamala ga gode ma Allah Allah an an an an ce wa Allah ce wa amma bin tarka fa hadis Allah maka nima to ka bayyana ka ba da mutane labari Mm, an sallallahu Allah yana son ya ga alaman ni'ima da yi gabawa in kana da kuɗi kana cin mai kyau kana shan mai kyau kana kuma taimaka ma al'umma an fahimta dan aka shi da rubuce da zalanu da kan shi ke bada labarin ce ta rana sun sun gama da wani shugaban kasar Najeriya shugaban kasar Najeriya Mm, shi alhaji shi da rubuci ya hau mutan nan jib lokacin farkon fitowar ta ne farkon fitowar ta ne sai wani shugaban kasar Najeriya nan da ran shari'a yanzu wannan shugaban na Najeriya sai ce ma shi ya ce ya ce ya shi a karamu kalla a karamu kalla yanzu irin ku ne kuke hawa irin wannan manyan motoci irin wanda muke hawa Eh, irin wanda muke hawa a karamu kalla ya dalibu ta tana ka zan dama shi Eh, eh, yawa yanzu nan kana taɓa yanzu zai baka amsa yanzu nan sai ce ai misali zan maka yanzu kai ranka ya daɗe mutane biyu ne kurin a ƙarƙashin ka wannan ya san ka kuma yana maka ladabi da biyayya irin yadda ya kamata irin yadda kake so wancan kuma bai san ka ba balle ma ya maka aikin a cikin biyun nan waye kamata ya ci arzikinka ya ci a wanda ya san ni mana ya ki mana ladabi da biyayya ya ci ai malamai su ne suka san Allah ya ce mu ne ga mata mu fara cin arzikin Allah kamun yi zo hannunku da yirji da gaji wa ma zuhudu taqi bi halqi ra'sin wa laysa bil lubs aswa bin gilazi ya ga shi na kan kallo da shigan gaus barham Mm, shi shigan tunda batun da tsoron Allah a zuciya ne za ka shi manyan kaya yake sawa eh wanda duk zai je ma bai bai mu'amala da talakawan gari in in ma zai je kasa sai wasu ka tukun yana izini da ta hannun shugaban kasa na kasa shi da da firar yake amfani shi in sun yarda ya shigo ta sannan sai ya shigo shi haka yake eh da gwamnati shi ke amfani shi ke ma'amala ma'ana za a sa riga iya riga a duk a shiga jin da ya abin a zuciya ne yanzu duwan ta zo shi kenan kuma duwan ta zo al'umma yake ba amma har yanzu gidan shi gaji har yanzu gidan shi ba biye ne har yanzu gidan shi ibrahim ba biye ne gidan shi ba amma sai da ya aisha ce wani su irin inda suke so amma shi gidan shi plan ne kawai haka plan tsakar gidan ma duk kura ne ko siminti ba shi inda ba kila yanzu ne aka yi ba amma har yau fati har zuwa na nima eh shi ma a haka nan kuran yake na san da aka ce ba ku kura gidan nan shekara goma baya da yake da aka buɗe masallaci bakar gidan duk kura ne rerai ba ko siminti gidan shi amma kuma duk duniya kuma su zo kuma a ciyar da su su koma kaga shi zo don cin kenan ba a baka ne ka kame ba ka tattara ka bake ka tattara manya-manyan bankuna ka kai so kawai a'a su zo ne ka tura su zo ka bayar wa ma zuhudu taqi bi halqi ra'sin wa laysa bil aswabin jilazi walakin bil huda qawlan wa fi'lan wa idman tashi fil lihazi wa iman allazi yunji wa yurmi in wal firara min al shawazi aika alhairi shine zai sa guje ma jahannama da nisantan zanaban gaba daya da ai sharhi ne takaitaccen bayani akan karatun muka yana yanzu cewa tana lisan tana koya maka guje ma duniya ma'anan guje ma duniya guje ma saba ma Allah kaidan Hausa in ga ce wane ya samu duniya ya samu kuɗi kenan eh in ga ce wane ayi wane ya samu duniya ko ayin Allah ya bashi duniya ya samu kuɗi kenan a kaidan Bahaushe ya samu duniya wato ya samu kuɗi kenan ko a hanyar kasuwanci ko hanyar sadaka ko ta mulki da sauransu in kuma ka ci a yanzu wai a yanzu kuma wane a yaron gama duniya ne kawai yanzu yanzu wani yaron gama duniya ne kawai yanzu ya biya ma duniya yanzu ya wani duniya ta ruɗe shi da shi mai cikin sabo kenan ya kama hanyar banza kenan hanyar shargalla kenan ce wani wani duniya ta ruɗe shi wani duniya ta ruɗe shi to kuma a wajen waliyai in suna so su mutum baki da mutum na kana yawan ibada suna so su maka baki ta rakinka ya ja baya sai su wani Allah a wani Allah haɗa shi da duniya da sai ka samu kuɗi kawai huɗi haja haja to da zama da kake na da na wurji na salatin da su ba na Qur'ani yanzu kuma zai samu ba ga kuma ganin ka wani ci gaba ne zaman ka kana cikin asiri yau ka samu kai farin ciki wata kuma ka rasa ka dawo wajen Allah kai ta salati kana ibada to ka fi daraja wajen Allah amma ana tura ku kuɗi hanyo gaba yanzu yanzu da zai aka ce wani shine yanzu gwamna ina samu sararin sukunin zama ya katin kuɗani sauka ɗaya zai dai sa malamai in yana da hankali ina samu zaman sukun zama ya ce zikiri hailala kafa dubu goma eh zai samu harkoki kawai kullum can za a je mutum can za a taro ita kaza can za a yi waje kaza su don ka samu kuɗin ka aikin Allah da shi kai kai shigatar da kai yasa kuma harkokin shiririta harkokin sabo ga faɗakarwa nan kamar haka zan mutum ya zo mutuwa a littafin da ƙaibul habar shafi na goma me yake kasancewa akwai halaye kamar guda bakwai na ƙarshe akwai na takwas hadisi ya zo yana yanzu shugabanmu annabi muhammadu sun sallama in mutum ya zo zuwa rasu mala'ika zai kira shi har su uku ya ce ya kaiwa ne to yanzu kai ne ka bar duniya ko ku duniya ne ta rabu da kai eh kai ne kana da duniya da da ka bi duniya kana abin da kake so na san ranka yanzu gashi zaka je lahira to kai ne kenan karbi da duniya ko ko tace ta rabu da kai eh malaka zai ce mutum haka na biyu kai ne ka tara duniya gaba da kuka ce kuka duniya ka tara da kai eh na ukun su kuma kai ne yanzu ka kashe duniya ko ku tace ta kashe ka eh lokacin fitar rai kenan musamman ga wanda bai ɗariƙan tijjaniya wanda ke yalin su ɓanna tare da shi ala kiyayen kamar kafiri kenan da kuma wanda ya lizimci zunuban shi ya irin yadda yake so bai kula da ibadu ba sai ɓarayin na biyu in mutum aka za shi wanka sai mala'ika ya ƙara ce mishi gashi kai ka zo yanzu kana kwanci sharɓan za a yi maka wanka eh aina banakal qawi ma adafaka ina jikin nan naka mai karfi ina kuzarin nan naka ina karfin jikin nan naka eh ga bashi a duniya ko yanzu ina yake wa aina lisanakal fasi ina harshen nan naka ne fasaha ma aka kai kuma aka kai surun da baka cewa komai eh wa aina ahibbaika ina ina jama'an naka ina masoyan nan naka wani kulkun tare da su ya ganga su su maka ga kadai za ka mutu lokacin wanka kenan sai na uku na uku wani lokaci kenan eh in aka shi likafa ne kasa aka rubuta aka sa shi a kai ana nan naɗe shi sai malaka ya ƙara cewa ya kai wani ka sani fa kana fashin tafiya ne fa tafiya za ka tafiya mai nisa kuma za ka bar gidanka kuma ba ka ƙara dawowa har abada za ka hau wani abin hawa wanda ba ƙara hawan shi har abada an nashi kenan na hudu in ka ɗauko shi ɗin aka sa a cikin annashi shi ma za a kira shi sau uku ya kai wani ya kaɗan adam ya kai wani sai a ce mishi in kunta ta'iban duba laka wa in kana mulka hairun wa in kana mulka hairan duba laka wa in kana sahabika ridwanullahi duba laka amma wailun laka in sahibaka saudallahi kai wani gashi nan an zo an saka annashi za a fita da kai in musulmi ne zuwa wajen sallah kenan in kuma kafi ne alkiyar mu za ka yi shi can za a binne shi ya ce to in dai ka bauta mu Allah ibadanka sun fi yawa ka samu gafaran Allah ka mutane mai yawan istighfari mai yawan salati mai yawan zikiri to aljan Allah ta tabbata a gare ka kuma tare da kai akwai malaka rilwanu ka samu yardan Allah in ko ka zamanto zunubanka sirrin da ibadan gaba ɗaya ka bi saran kafiran ka kuma ce kafir Allah kamar ce Allah yayi kafiri ko munafiki ko kuma da rungumi duniyar gaba ɗaya bai ibada in ko aka ce zunubai ne ta suka rinja ibadan gaba ɗaya to kai ko wannan ka kaɗe ka kaɗe za a fitar shi wajen sallah na nawa kenan na biyar in aka ɗauke shi zuwa wajen sallah shi ma sai a ƙara kiran shi ya kai ɗan adam ya kai wani ka sani fa duk abin da ka aikata shi to yau fara gan shi alhairi ne alhamdulillah wani shari ne duk yau za a gan shi ake alsamu dace na shida kuma in aka gama sallan aka ɗauke shi aka shi wajen kabari aka ce kuji shi kuji shi anan ana shirin mu yi kashi din kamar aka fara cewa musamman an ji ba gama haƙin haƙin kabarin ba za ta yi shi anan gefe aka yi shi anan gefe nan kama shi cikin kabari shi ma za a ƙara kiran shi uku ya fi ɗan adam ma ta zawata fil umri li hadal haram wani guzuri ka zo da shi wajen wannan yaƙi wajen wannan fama wa ma hamalta min al-gina li hadal faqari kuma irin dukiya ka zo da shi wannan wajen to da nan kasan gidan talauci ne ba kowa a jiki ba komai wani dukiya ka zo da shi ba dukiya nan ake nufi وما حملت من- وما حملت من النور لهذا الظلمات wani haske ka zo da shi don shirin shiga wannan duhun eh na shirin kenan na bakwai fa in kuma aka samu tun a cikin kabarin mai za wuzi a fil lahadi nuriya salasa sai hati in aka samu tun a cikin kabarin kuma mala'ika ta kara kiran shi kira kamar haka yace ya kai dan adam ya kai wani kasan wajen za ta kira shi kasan wajen za ta kira shi ta kabarin kasan wajen za ta ce da ka kasance kana tafiya a bayana kana munna kana dariya na shi kada ciki na kana kuka da kana banna a bayana kana alfahari da shi kada ciki na kana bakin ciki da kan sai a bayana kana magana irin yanda kake so da shi kada ciki na kai shiru ina surutun naka ina yawan bakin naka na kauri zai ce mishi zai zantuka guda bakwai kenan in jama'a suka binne kabarin suka rufe suka tashi suka watse na takwas musu Allah ya ce mishi mm, ya abdi ya kai bawa na baki ta faridan wahida gashi yanzu ka zama ka rage kai kadai ne kawai ba ka da wani abokin fira watara kuka fi zulmat watara kuka fi zulmat kabari sun baka cikin duhun kabari wa kad asaitani li ajalihim wa li zawjati walwaladi gashi ka saba min saboda su su abokan firanka ko an ce a ibada suka zai kana ganin wani bai yi wani bai yi wani bai yi to duk ka biye musu kuma ka biye masabo na saboda matanka da yayanka ka je ka nemo halal ka nemo haram ka zo kai zaka ciyar da gida ne ka saba mu to yanzu gashi ba masoyan naka ba matan ba ƴaƴan suna ina eh duk ta bar su a baya zana ce to amma ka sani ni ba zama irin nasu ba ni wa ana arhamuka Eh. ce wa ana arhamuka al-yawm ni a yau zan maka rahama zan tausaya maka zan baka ni'ima kuma rahaman da ya ta'aji min halaiku da duk halittu za su yi mamaki Mm, wa ana ashfaqu alayka min al-walidati bi waladiha ni na fi tausaya maka fiye da yanda uwa ke tausaya ma ɗanta Mm, zan maka rama ni zan ba su kunya duk wanda za su yi tana zan maka azaba ne to ni kuma zan- zan ba su kunya zan ba ka rahama na Mm, ni ne rahama ni ne ni ne rahama na ni ne rahimu ni ne arhamar rahimin Mm. to gaji an zo da kenan ita na shoka amma ɗariƙa sai a hankali ta kula da ibada sosai sosai Mhm. ba shi kenan ba Eh, ya zo a cikin hadisi a a shafin sha ɗaya musallam ya ce kullum kabari yana kiran inda da zama kabari kullum yana kiran ka yana cewa ana baitul wahadat kaiwa na ka sani ba ka zo jana fa ni ne ɗakin kaɗaici wal wahashati wal akarabi wal hayyati ni ne ɗakin kunamai ni ne ɗakin macizai wa ana baitu zulmat ni ne ɗakin duhu wa ana baitu dodi ni ne ɗakin tsutsotsi wa ma za a adattali Eh, me ka zo min da shi Eh, haka nan kwabari kullum ke faɗi ana baitul buhadati kika ce ni ne ɗakin kaɗai ci to faj'allaka mu'unisan ya ta Qur'an ka sanya Qur'ani shine abokin firanka in ka zo zaka ci mishi na garanka wa anna baitul zulumat ni ne ɗakin duhu fana wurni bi salatin laili ka fita ne da yamun laili wa anna baitul turab ni ne ɗakin ƙura ba komai ya ci na ba shi bida hamilin firasha ka ɗauko shi faɗa za ka zo wa huwa al'amalu salihi shi ne kyawun aika wa ana batul afa'i ni ne ɗakin manya-manyan macizai Eh, fahimtar tiryaki ka zo da magani Yan. maganin shi ne wa huwa bismillahir rahmanir rahim Eh, ina kisa ka yi taɓa ɗan basa mala kenan za ka ce a sannan an salama za ka ci abinci ka ce bismillah in ka bushe ka ce alhamdulillah ko za ka zauna ka ce bismillahir rahmanir rahim za ka tashi ka ce bismillahir rahmanir rahim za ka buɗe ƙofa ce bismillahir rahmanir rahim za ka kulle ƙofa ka ce bismillahir rahmanir rahim za ka buɗe window ce bismillahir rahmanir rahim za ka kulle ka ce bismillahir rahmanir rahim za ka kunna fitilla ne na nefa ka ce bismillahir rahmanir rahim za ka kashe ka ce bismillahir rahmanir rahim komai za ka na alheri ka faɗa za ka yi wanki ne ka ce bismillahir rahmanir rahim ka gama ka ce alhamdulillah za ka yi guga ne ka ce bismillahir rahmanir rahim ka kammala ka ce alhamdulillah za ka hau mashin ko keke ko mota ko jirgin ruwa ko jirgin sama ka ce bismillahir rahmanir rahim in ka so ka lafiya ka ce alhamdulillah rabbil alamin ka zo da magani isa ko sura Allah ya fara ta da bismillahir rahmanir rahim an ka ce hatta in ka rubuta bismillah ubar gidanka ta ciki ta ciki rubuta bismillah rahim kuma ko ka hada ciki da ta waje to duk zaman gidan Allah ce ba zai fara zaba ba duk wani musiba da bala Allah zai kiyaye gidan da yan gidan yasa aka ce fir'auna ma hashi hatsayen shi a gidan shi ya rubuta bismillahir rahmanir rahim annabi Musa ya adda tsawon shekara 400 ya zalla halakar da fir'auna Allah ya ce Musa kai hakuri in dai fir'auna wannan gidan ba zan halakar da shi ba ina jin kunyan azaba ga wanda a gidan shi rubuta sunana ina jin kunya in yi azaba ga wanda a gidan shi rubuta sunana bismillahir rahmanir rahim yace ya kai Musa an kana son halaka shi to ka bar garin to zai biyo ka dan ne bi inda fita gidan ya biyo ka a san daji to ni ba zan halaka shi mhm to fir'auna ma kenan balle aka ce balle musulmi wani kashi ha shi ba ma ya ma haddace ne masana kan shi ne fulani sun karanta bismillahir rahmanir rahim to kariya ne sosai sosai daga duniya har lahira eh aka ce wata rana ma malaika azra'ilu ya bayyana ma wani mutum ita ka gane ni ko a ce ban gane ka ba yace ni ne azra'ilu wane ce ni ne azra'ilu sai sai ran dari sai ran dari na ba sai mai kirkita sai mai kirkita ka gane ke ba sai mai kirkita sai ce a dakata ai ba na zo dafa ranka bane na zo ne in baka maganin na ta amfane ka a lahira asalin maganin mutuwa kenan kasan maganin mutuwa ce a to ka je lahira lafiya lo ba hisabi ba iqabi ne sai bashi ta gada kakan da karanta sai ga an rubuta bismillahir rahmanir rahim yace to maganin mutuwa kenan maganin wahalan kabari kenan maganin wahalan lahira kenan maganin azaban lahira kenan bismillahir rahmanir rahim ku faɗa mu ji bismillahir rahmanir rahim na maimaita bismillahir rahmanir rahim na maimaita bismillahir rahmanir rahim to kaji ai zuhudin kenan yi za ake so abin da ke nufi kasan ta lalle lalle fa lahiran nan fa gaskiya ne da san abin da ke gaba ka shi zai sa ko da ka samu kuɗi to ba zai hana ka ibada ba kuma lahiran ƙarya ne ba ku aljanna akwai wuta ba to an baka bishara na aljanna ka ji daɗi ba kuma za mu ka gargaɗi na ka kiyaye ba eh kuma ko a duniya ba ganin akwai mawadata kuma talauta ta ishara ne mawadata ishara kenan a lahira akwai akwai mawadata yan aljanna kenan akwai matalauta kuma yan wuta kenan su kuma a lahira wata rana aka ce annabi annabi sallama ya zo ɗaki sai da aisha ta tamiƙe kafafun taka ta miƙe kafafun taka misali da ta miƙe shi kuma sai kwanta ta da kanshi da kafafuwanta yana bacci yana bacci na shi bacci bacci da ba irin baccin mu bane ko eh ba irin baccin bane idan ne ko take rufe amma zuciyar tana kallon komai sai da Aisha ta ce sai ko ta fara tunani a zuciyarta yanzu ga annabin nan annabin Allah ne to yanzu kuma nan gaba misali in ba shi yanzu al'umma ai ta halaka kenan ai yanzu al'umma to ya kenan za a yi to ya kenan za a yi ko sai ko imani ya zo mata ko sai ta kuka suna tunani to zan annabin baduniya yanzu ya ce nan za a yi to tana kuka tana kuka sai hawayen ya dogo daidai an kuma tun annabi sallallahu alaihi wasallam sai bude ga haka sai ganta Aisha lafiya ko me kike yi sai ce dan Allah sallallahu alaihi wasallam nan lahira ne yanzu in mutum ya mutu a lahira to ya kenan za a yi ya kenan za a yi sai ce sai ce Aisha a ganin ki misali wani musifa ne mafi tsanani akan mutum ya mutu tattali a gani na ba musufan da ya karfi kamar a ce mutum yana ji na gani na ɗauko shi daga gidan shi a fita da shi gida gidan shi ne kuma mun haraba da ba zai ƙara dawowa ba ga gidan shi mai kyau amma kai can bayan gari a rufe shi yace daban da wannan fa na bi fa ta ji ta kabarin nan ya rasulullah ku tashi hankali a cikin shi yace ban da shi fa ta ce rasulullah ya kacin ilimi na kenan ya kacin tunani yake nan gurin ya kacin tunani na kenan sai annabi ce to Aisha bari ki ji idan mutum ya rasu shafi na sha ɗaya in irin na wani da ƙarƙar labar albabul hadi ashara fi zikiri nida'in ruhi ba da alhoroji idan mutum ya rasu masu wanka sun zo mishi wanka suna cire mishi riga suna cire mishi zobe to shi yana jin su sai da cewa ya kaiwa ne dai yana ji kuma yana gani ya kaiwa ne ka cire min zobe a hankali ka tuɓe min riga a hankali ka fasan har yanzu akwai sauran zafi na raɗin mutuwa da azra'ilu ya ɗanɗana mishi ka yi a hankali fa ka yi a hankali yana jin ka sun kana an maka gaya maka kenan in wani yaro su kun je ko ko na su a mishi wanka to ba a ce mishi kaya a tuttuɓe da da ƙarfin tsiya cire zobe ƙarfin tsiya yana jin ka muna ba shi shawara kai mishi a hankali kai mishi a hankali kai mishi a hankali na ɗaya kenan na biyu ba an zo da ruwan mishi wanka yana gani yana jan an zo an zo da ruwan yana gani kuma yana ji sai ce wa kai wani za ka mu wanka da dan Allah kar ka mu wanka da ruwan zafi sai ce ya laf laf ka san har akwai radadin mutuwa da Azrail dan dana mishi kuma kai wanka kar ka mishi yace kuma kar ka mu wanka da ruwan sanyi kar ka mu wanka da ruwan zafi kuma kar ka mu wanka da ruwan sanyi kuma ga samun ruwa mai wanga lab-lab na biyu kenan daukun su kuma idan an fara wankan ya ci habawa ne ka bar matsa min jiki kana diddirje ni kana diddirje ni ba ka da zaka sauran zafin mutuwa ba ne wanda azra'ilu ya zo ɗanɗana mishi na farko in an zo tuɓe kaya ka gani da zobe ya ce a cikin hankali in za a fara wanka sai ce mene ka amshi wanka da ruwan zafi mai zafi ka kuma wanka da ruwan sanyi mai sanyi sai dai mai lablab kuma zana wanki ɗin nan ana ana daddirce shi nan ci habawa ne ka bar daddirce ne ka bar mamma alamun jiki baka sai akwai akwai raɗaɗin mutuwa ba akwai akwai baka sa akwai raɗaɗin fitar rai ba na uku kenan na hudu fa eh in aka wanke shi an gama wanka aka zo a shimfiɗa likafani za a naɗa shi da shi ina ji an fara naɗa kafafuwan shi zuwa ciki zuwa kwan sai ce Allah wane ka bar min huska na don barka kallon yan uwana ga suna gabana da matana da ƴaƴana kar ku naɗe min huska kar ku naɗe min huska kar ku naɗe min huska na shi kuma beji ko sai na ko haka kai ko ne sai a kulle daga nan sai na biyar an tashi a cikin ko a tabarma ko a annashi an bar shi a nan to zuwa zuwa na suna mishi a daɗin suna gari shi ɗin ana dace da ana je irin na iban kwana to duk yana jin su duk yana jin su wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ji kanka Allah ya maka gafara Allah ya maka to yana jin muryan eh shi wannan da ake ana tunanin yana ji kuma yana ganin duk masu yawan yana jin muryan masu masu masu mishi wannan magana in aka ɗauko shi in su samu in ka shiga ya ce misali zai ce misali la ilaha illallah muhammadu sallama la ilaha illallah muhammadu sallama la ilaha illallah muhammadu sallama don ka faɗa shi ma yana ji kenan kamar kana mishi tuni kenan kamar kana mishi tuni kenan ba ba sai ka daga murya ba fa dan kaɗan za ka faɗa shi yana jin ka a lokacin ya fi ka ji ko a sanar kai shi yana ji a lokacin nan nuka ba ta kaɗa ko a asirance kai to shi yana jinka misali ka haina kalmar shahada misali kamar su uku yana jinka sannan kuma ka biya kamar sa su fati misali ilimin yan ɗari ko ka salati ko ɗari nan to sai to wannan zaman da ɗakin nan a ɗakin nan kamun a fito shi zuwa wajen sallah sai rika cewa ya ku jama'a dan Allah kada ku fitar da shi da wuri misali kada ku fitar da ni da wuri ku bar ni ina jin daɗin addu'an da ake min ina kallon maza suna gaishe tana gaishe ni to zo na su kuma duk ba sa ji za za an kosa karfe za a sallah karfe kaza kaza haka nan eh shi kenan sai a ɗauke shi ana fita shi tsakar gida sai ce ya ku jama'a ina za ku je da ni ku tsaya da Allah ga mata na nan ga ƴaƴa na nan ga jikoki na nan Allah ga su nan ku tsaya kan ku tsaya su- su su gama kallo na ka tsaya ni ma an- ku tsaya ni ma an gama kallon su ya kuke sauri habawa ne har da kai kuke sauri habawa ne har da kai kuke sauri habawa ne har da kai kuke sauri kun kosa ku kai ne daga ganin mai munanan aika kenan kikkiawan aika ko a ga shi sauri ma yake so a yi da ya kosa a kai shi eh mai kyawun ayyuka a shi ya kosa a kai shi ne ma kamar yadda yake jami'a kenan yawa tunda wanda ibadun shirin jayiz ne bai da shi alhamdulillah balle ba shi mu amshi gafara gaba daya galai mana gafara ta dauko shi daga zuwa waje zuwa wajen sallah sai wai go sauran ana fitowa kuma waje sai wai go sai ya ku jama'a haka nan wannan gidan sai ce yanzu na fita kenan ba zan ƙara dawowa ba dan dakata mana haba wani hada kai kuna sauri wani wani wani kaga alusun fa da yi allulbe shi da kyalle amma yin shi hijabi yana ganin kowa sai a je wajen sallah in aka sallah musulmin irin mu alhamdulillah aka sallah shikenan me ya rage ana sallama me za a yi sai zuwa makabarta ko sai zan yi ga wasu na watsa suna koma gidajensu ba su zuwa makabartan sai canzu wani hadda kai duk sauran da ke tsakaninmu da kai ba ma karaka na koda makabartan ba ba za ka raka ni ba hawa wani kai ma za ku kai ma za ka juya wani kai ma ka juya ne wani kai ma ka juya ne wani ina kallon ka ba kai ma ba ka je ba ba ka je makabartan ba eh ina ganin ba su je gaba ɗayan su kuma ina ganin ba su tafiya zuwa makabartan duk an yi hijabi na kallon su ki za ki son an sallah inda hali ka je makabartan Allah dan kiradi guda biyu ko kiradi ɗaya na sallah kiradi ɗaya kuma kiradi ɗaya kuma na zuwa makabarta iradi daya na sallah iradi daya na zuwa makabarta shi ne ake cewa ko iradi girma ladan aka girman dutsen uhudu Mm. ta haka zai zai ce wane kai ma haka nan za ka juya haka wane kama wane kan hada kai kama za ka juya wane hada kai kama za ka juya haka nan dai ba sa jin shi ya ji da shi bakin kabari ya ije shi in aka sashi a kabari aka ije shiga mun kamun shiga kabari yana kallon mutane suna shirin jujjuyawa sai ka tausayi ruwa ne za ku juya da Allah to na ba ku amanan mata na da ƴaƴana da makusanta da Allah da Allah amana kada ku cutar da su kada ku cutar da su ina kula da su da abinci da Allah ina kula da su da abinci kar ku bar su da yunwa Mm. kar ku bar su cikin damuwa eh nan gari ya ce da Allah kada ku saurin kai ni kabarin nan kada ku sauri ku tsaya in ji muryar mutane na mata na eh, ku tsaya in ji muryar mata na da ƴaƴana da makusanta na domin idan ba za rabu da su ba wani ƙara haɗuwa da su har sai ran tashin kiyama Eh, aka yake faɗi dan gari na kai ta in ka ɗauki annashi nashi ka kama tafiya yana jin duk abin da suke faɗi sai ruwan shi ta ce ya ku masoyana ya ahibba'i wata ƙula ruhu ya ahibba'i wa ya ihiwani wa ya auladi la ta gudana kuma duniya kama garatni wala yal aban na bikum zaman kama la'iba bi wa atabiru bi fa inni halabtu ma jama'atu liwarasati lam yahmilu min hadiyati shay'an ya ku masoyana zai rika faɗi ya ku ƴan uwana ya ku ƴaƴana don Allah kun ga dai abin da ya faru a kaina gashi yau na bar duniya don Allah kada duniya kuma ta ruɗe ku ta sa ku dinga zunubai kuna sabo kuna banna gashi yau duk amna sana na du- na dukiyar duniya ba dare ba rana na ki ibada kullun ta nemo kuɗi niki kullun nemo kuɗi niki niki kullun nemo kuɗi niki gashi na na riga na tara duk makashi ƴaƴana su za su kwashe amma kuma ba su ɗauke mun zunubi na ko da ƙwara ɗaya ba dan gari daga nan ya ta faɗi ya ta faɗi idan daga wajen sallah yana nuna yana cewa wani za ka koma wani za ka koma wani za ka koma don aka sa shi a kabarin sai ce ya ku yan uwana ya ku masoyana ni ina zaton ku ba kuma tare ni wajen addu'a ba don Allah kada kuma tare ni wajen addu'a ku rika min addu'a da Allah ku rika min addu'a ka kuma tare ni ku rika min addu'a ku rika min addu'a ku rika min addu'a da zarar an sashi a cikin kabari kuma zai ce ya ulu billahi ya jama'ati wa ya ihwani ad'ukum wa la tad'unani ya ku jama'a na dangin Allah tun fa a gida nake muku magana har yanzu kun- kun ki bani amsa kun ki bani jawabi ina ta ki muku magana tun a daki na ka dauki rai alhiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina ta muku bayani amma kun kun ki bani amsa har yanzu eh haka nan zai faɗa sai ce to in kun koma gida ga iya- ga iyalai na nan ga iyalai nan ga mata nan ka kumanta da ni wajen addu'an ku ku rika tunawa da ni ka ku bar ni ba ku mun addu'a Mm, kaga shi san kula da yawan dariƙa istighfari salati hailala mhm ina kace akwai wani kissa da ya faru na wani wannan soshi abi kulaba wani babban bawan Allah ne salihi mutumin kirki wali sannan yana bacci sai barki gashi kaman kiyama ta tsaya kaburwa sun bubbude ruwa na fitowa yana karban haske a shi addu'an da ake musu ne sai ga wani saurayi yi- yana tsaye hannun shi ba komai yake lafiya yace gashi nan kowa na zuwa karban addu'o da ake mishi ne a duniya amma ni gashi ba wanda ya mun addu'a na rasu na bar ɗana guda ɗaya amma sai kama bin hanyar banza yana taɓa na taɓa na sai na saɓan Allah bai ma ba ma yagan Allah balan- balle har mai mun addu'a don Allah kaje ina gaishe shi ina fara ina lahira kowa na ganin sako daga zuri'an shi amma ni ban ganin nashi ko sai farka abu kulaba ne farka ai ko Allah ko sai iko je ni gidan wannan yaron kuwa mai gane gidan shi to ba na sako ne daga babanka ne ai ko na ce baka mishi addu'a tun da yanzu ka min Allah ka kama hanyar banza kina cin yana hushi da kai domin gaskiya baka mishi sako da yaron shi sai ya tuba da in ya sallah zai mishi addu'a da in ya sallah zai mishi addu'a bayan shekara daya sai kuma ajiyar kuma abu kula ba ƙara farkin sai ga wannan mahaifin wannan yaron ya gan shi cikin haske da farin ciki ga wani abu a hannun shi mai haske ya ce lafiya ya ce aka yi ne sai ayar tun da ka je ka buga nan alhamdulillah na gode maka Allah ya saka maka da alhairi Allah ya saka maka da alhairi ai yanzu komai ya daidai yana min adda yana min adda Allah ya saka maka da alhairi mm ne shi ne tarihin Abu Qulaba da shi kenan in kana da iyaye sun rasu kaka ce alhamdulillah mun rabu- mun rabu lafiya alhamdulillah kun rabu lafiya amma suna baka bashin addu'a ka rika musu addu'a ka rika musu addu'a ka rika musu addu'a in so samu ne karanta fatiha kafa daya qul huwallahu sha daya ayatul kursi goma sata fatihi goma in ka samu lokaci in ba lokaci ka kora sata fatihi daya kake musu ko qul huwallahu uku kake musu dan aikawa da shi musamman kullun kullun ya fi wanda kuma ya fi duk bayan sallan farilla Kuma bayan na sha biyu ma na ga na yi shi bayan malaka mutuwa nan da ya zo wajen bawan Allah nan ya ce maka ni ni ne Azra'ilu Mm, ya firgice ya ce aga maganin ta ni ba shi bismillahir rahmanir rahim Mm, shi ne ga nan sai fara gwamnati ta ta takarda ya bu- abu sai a ciki ga nan bismillahir rahmanir rahim fa qala hazihi bara'atun minan nar azan ya ce kafa ɗayanta kubuta ne daga azaban gidan jahannama a faɗi na bismillahir rahmanir rahim wata mai rajulan arifin rajulan ya karo bismillahir rahmanir rahim shi kuma wani arifi bayanin shi abu kenan wani arifi amma ban da wancan takwadin farko nan kuwa ban takwadin farko ga shi aku takwadin farko nan ƙashin nan Allah ya ce ni ko zan maka gafara zan maka zan zan maka rahama to ga ga sha ga sha uku ga takwas 21 kenan Mhm, wani arifi da ana wani wani kan ta bismillahir rahmanir rahim sai ce alhamdulillah ismul habib fi hadhi fa kaifa ru'yatuhum yanzu sunan Allah kenan ake akirta kake kana jin daɗi kai mumini sunan Allah kenan kana sa bismillahir rahmanir rahim bala sai kuma an shi karanta Fatiha sura Baqara Ali Imran al Qur'ani kana jin daɗi to yanzu faɗin sunan shi ma kenan kana jin daɗi ya kuma ganin shi Mm, ya kuma ganin shi yace ismul habib eh, ismul habib fi hazi fa kaifa ru'yatul habib Mm, sai ce sun makala annasu yaquluna inna duniya ma malakul mauti la tusawa danikan yace su mutane suna cewa da azra'ilu duniya gaba daya ko ba su kai darajar kamar naira ɗaya ba ba su kai darajar naira ɗaya ba yace ni ko a wajena wai za a kula inna duniya bila malakul mauti la tusawa danikan yace ni ko aka ni ko a wajena duniya ne in ba malakul mutuwa shine ba ta daraja a wajena ba ta daraja in dai ba azra'ilu لأنه دون شيء أزرائيل أيش أزرائيل يوصل الحبيب إلى الحبيب shi ke sada masoyi da masoyi ya ce wannan bawan Allah alfafi da shi wanda zai kai wajen annabi Muhammad ya kai wajen annabi ya kai wajen Allah sai fa ya zo sanan zaka je aka ce kuma ake yin azra'ilun in aka yi mutuwa shi kan zo gidan in yi mana ta kuka fito kuka mai kuce ni fa ban fara yin shi koda rai ko da na fashi kwara ɗaya ba mutumin nan da ya mutu ni fa ban fara yin shi ko ba fa ni fa ban fara yin shi koda na fashi kwara ɗaya ba kuma an kunce kuna jin haushi na ne ni fa an turo ni ne ni fa an turo ni ne to kuke ma kukan kenan ni kuke ma kukan da Allah ya turo ni zo ko ku shi kuke ma kukan shi wanda ya mutum ku sani shi kai shi ma an rinjaya shi na abu karfin shi ne da sana shi shi ba bar ji lahira yanzu ba kuma ku sani kuma Allah ku ce ma wannan kukan kuke hushi to ya rage da ku kuma ku da shi ya ce kuma ku sani ba kun zuwa na karfi duk suna da dukan gudu suna ɗauki ɗaya bayan ɗaya Allah kiyaye da idan an mutum mutuwa ba a hana kuka ne ba na hawaye abinda ka hana a tara mutane a ce ku mu biya ku kuma na kuka ku mu biya ku ku ta kuka amma in kana kuka hawaye na zuba ba shi aka hana ba wannan ma rahama na imani ne amma wanda aka hana a mutum mutuwa ya shiga marin kanshi na marin kanshi na barin na lalace kau ina mari dukan kanshi ya fita kanshi ya yaga riga eh to wannan shine laifi ina ce wanda ya yaga rigan shi to wannan gama zama shi kuma ya ɗauko makamin sai Allah ya fito su yaƙi wanda ya gari da shi buji kan shi ya mammara kan shi ko ya ɗauko makamin da tsatsa ga jikin shi shi don bakin ciki wai an mishi mutuwa to girman laifin yana kama daga mutum ya fito da makami ne yace zai yaƙi Allah ubangiji shi amma dan kuka na hawaye ba hana ba randa sai na Ibrahim al-Mu'azzam alaihi salam ya fati sai ga annabi na zubar da hawaye sai sabai suka ce ya rasulullah ba kai nake ta mana kuka bai da kyau ba shi a ba irin wannan nake magana ba ba ba zubar da hawaye ba a daga muryan ana na bani na lalace kai har a tara mutane da zamanin jahiliya suna tara mata aikin su kenan ko yin kuka an yi mutuwa ana jin su an san gidan mutuwa kenan ba fa ba fa dangi bane ko ba fa dangi gida bane ko su ta su dangi kuwa wannan mutumin yanzu matanka ya za su yi kenan yanzu ƴaƴanka ya za su yi kenan yanzu makota su huta da kai makotanka take huta da kai ya za su yi kenan ki ta kuka zai daga ba su biya su kudi sai su tafi eh to shine aka hana shine ake nufi da haramun din da kuma dukan jiki da kuma abin nan kai babanka ya rasu kai yanzu ya za ka yi kenan ko nan ka tara ku kai yanzu ya za ka yi kenan ko danka ko mai ko matanka ko mijinka da sauransu mhm dan shi annabi sai ba shi ne aka hana ba wannan ba komai mun maka rasa kawai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lama jini fi musibati wa halitni khairan minha sai ka salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sallallahu alaihi wasallam ko ka ta fatin ma gulika to kai haka Allah azza jalla zai tausaya maka ya baka wani rahaman da da baka yi zato ba in kuma ka ce zaka fushin ne Allah ya to man lam yarda bi qala'i man lam yarda Allah ya rubuta yace innani ana Allahu la ilaha illa anna muhammadun abdi wa rasuli wa hirati min halqi minista salama shine liqada'i wa sabara ala bala'i wa shakara li ni'ma'i aktubuhu siddiqan wa abasuhu ma'a siddiqina yawmal qiyamati duk wanda ya yarda da hukuncin Allah mashi da su ai ko ya kukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace Allahumma ajirni fi musibati wa halifni har min hayya salati ya sallama ulaka alaihim salawatu min rabbihim ana yin salati a ƙarshe wasu da yawa ana salatin ba in ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ce Allahumma ajirni fi musibati wa halifni hada minha Allahumma salli ala sayyidina Allah nabi wa sallim ala rasul ulaka alaihim salawatu min rabbihim an ga salati tana ce Allahumma salli ala sayyidina Allah nabi wa sallim shi ma Allah sai ma salati kuma musanya maka fi da abin da ka rasa sai Allah ce to wanda kuma ya yadda sai ba shi abin da bai zato na rahama kuma ce man lam yarda ala bala'i wanda kuma bai yarda bala'in da na bashi ba wala yasbir man lam yarda ala qala'i ko wala yasbir ala bala'i bal yarju min tati sama'i wala abdu rabban gairi dole na kawo hukunci na ce shi bai yarda da wannan hukuncin ba kuma bai kuma yi hakuri akan musibar da na dora mishi din ba to shikenan ya fita wannan duniya gaba ɗaya da sammai da kasai wannan duniyar nawa ne sammai na da kasai nawa ne to ya fita kuma ya je ilimin Allah da ban ya bauta mishi to za ki na akula ɗaikin tijjaniya da tijjaniya musu annabi sosai mannin shi da salati
almajiranku almajiranku almajiranku usman idris bazariya salamu alaikum la ilaha illallah suna salama la ilaha illallah suna salama la ilaha illallah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه ربنا